تهجيبين وفات نعم المؤلف المؤلف جنان فهذا كما سنة سنة المؤلف na'am
ɗaya daga cikin wannan ko al-ma'alulu sai suna kiran sa wannan shi abin da ake cewa da ma'alulu wannan ɗaya daga cikin abin da ake nufi da shi shine bayan hadisi ya tabbata da cewa yana hadisi da ake sai kuma a zo a bi diddigin hadisin saboda wani dalili da aka hanga dalilin nan zai iya zama wata kila ko an ji hadisin nan da wata kila fardi ne shi sai aka cewa to a ya kamata a bincike shi kamar yadda aka san ana bincika na wajen musaba a inganta shahada kawai da muka da gana baya ta yi wata tunda sai a ga cewa to hadisin nan aka bar shi haka kada a zama kuma inda mutum ɗaya ne ya rote kuma a samu wani abu daga baya to sai a jibiye shi hadisin nan a ga cewa yaya hadisin nan ma kuma a isnadin sa ko a cikin majalisa ya ingancin nan nasa ya tabbata sai kamar yadda aka tabbatar da shi ingancin wannan kaɗan kenan daga shi to ya ga jibiye shi a ciki aka ga za a ga wani abu wanda zai suka a cikin waɗannan abubuwan a cikin ko a cikin isnadin ko a cikin matanin ka ga ga wannan abin yadda ta yi zai tafi daga sahihi ya koma ya zama ya mu'alal jina illa ta ya koma yanzu ma ga illa yanzu ya zama da isi ko kuma makamancin wannan na'am wannan shi ne abin da ake cewa wannan Na'am.
da wannan kamar da shi malaman suke faɗa wannan yana daga cikin muhimmin muhimmin fanni bangare nau'i da a cikin wannan fannin na ilimin hadisi saboda abu ne wanda yake ko su a bakin ilimin hadisin ba kowa ne yake iya irin wannan ba sai wanda yake mazini da kai ya kai fasaha da kai da kai domin hasin ga mutuka ma zai ce abun nan ma galibi ma ba ma wai ilimi ne kawai ba a abu ne wanda yake na ilhama kawai su akan kansu ma sun yi da wannan na'am domin da yawa idan an tambaye su an ce musu ya hadisi kaza Eh.
suke gane cewa hadisi kaza ma ka illanta shi ka gane cewa hadisi ne Eh.
ba dalili bane sau dalilin kaza da yawa sun kansu malaman ba sa faɗan hujja kawai hujjojin da suke kawowa sai daga hujja ce ba wai a'a sun kawo ne wanda za su gama kuru-kuru ga yanda abu yake.
logically yawa Eh.
sai ga ayyukan bayan da ya ji maka misali an tabbata an tabbata tambaye ɗaya daga cikin su wani yana kira da ibnu mahdan aka tambaye shi cewa aka ya gane in ya gane illa ta hadisi sai ki tambaye shi wanda ya tambaye shi ki ko barin tambaye ka yaya za ka iya misali masalan a ce yau mutum ne wanda yake ya san kuɗi yadda ya kamata idan daga ya zo in ka zo gwamna ma zai iya bambance ma tsakanin jabun kuɗi da kuma mai kuɗi. yanzu idan ka zo ka samu da kuɗi ya ware maka ya ba ka yake wannan mai kyau ne wannan gabu za ka yi masa wata tambaya kamar yadda kai mutum cewa ya aka na gane hadisi sai ce a ba zan masa ba sai ce to kamar haka ne abin da ya sa wai shi ba ga masa magana ba saboda dalilin me yake ai saboda ya saba da kuɗin ne ya yi ko ina wato akwai hibra ga sabo kuma kamar dai jiran zai a zama da hankali shi ka yake to haka ne mu ma yace yanda za ka tafiya ganewa cewa kuma wannan abin aiki ba shi wani misali yace sai da malamai wajen guda uku a zamanin sa yace ka zo ka kawo min hadisi ka gani wanda zan gaya maka cewa wannan hadisin yana da illa sannan ka tafi wajen kuma abu hatimin shi ma ka tambaye shi ka ji shi kuma ya zai gaya maka ka tafi wajen wani kuma ya kuma faɗa masa wani shi ma ka ji ya zai gaya maka da ya mai ta masa hadisin ya gaya masa cewa wannan mu'allimi ne ya tafi wajen wani kuma tafiya wajen wani sai da duk gaba ɗayan sun dace a cikin wannan magana daga nan sai fahimci cewa ai hakika wannan abu ba wai kawai ilimi bane a'a abu ne wanda yake ilhama shi daga wajen ubangiji yake ba mutane kawai na'am kaga wannan shi nuna mana kamar yadda muke faɗa din cewa mu malaman mu Allah ubangiji mu da kuma zan su buɗa mu ke faɗa shi ke mutu ba kawai hadisin ma da suke tunanin ma cikin da dalili ne ga a wajen ka su sai su game da annabin ma su tambaye su ma kurkuru ma ya gaya musu ma hadisin ma yalla ma a hadisin ne ingantacce ne ma kai suke tunanin kana tunanin da dalili ina ji duk abin wani ishadi ne kamar yanzu yadda su ma suke faɗa kuma yadda zamu faɗa nan za ka ji su kansu galibin da su suke amfani da shi suke hadisin nan ma a gillata shi ba wai abu ne wanda wai lalle sai an samu dalili da shi ba na'am shi ne kaɗan daga cikin wayan latul hadisi yake illa hadisi asbabu abubuwa ne da yawa na'am faqat wadda take ta zama ta buya sauri ne wanda yake hafi wato ba kowa ne yake gari na'am ta kadar fi ta hafi da take suka a cikin ingancin hadisi na'am shi ne da lokacin da ta zo na'am ma kawai yi zahiru salama tare da kasancewarsa zahirinsa ku da ne hadisi ne ingantacce na'am a zahirinsa amma kuma sai aka zo aka bibiye shi aka samu wani saboda koyayye wanda yake suka kuma a cikin ingancin na'am wannan shi ne shi ne haji na illa kenan wannan na'am ita kanta illa din ko kuma ya ga maka menene illa menene kuma a haji kuma na shi kansa mu'allifa na'am na'am ne zaki ne falyadidul mu'alla man kadara ma mun kadara alama wanda shi yake neman hadisi wanda yake mu'allifi bari ya hadisi ma Allah wani hadisi mu'allal yawa mu'allal din nan haji wato in yana so wanda yake neman shi hadisi wanda yake abin yau illa din Na'am.
to ya masa haji da cewa shine mari a cikin illatu abin da aka ga illa a cikin sa ta kadawu da kike suka ji su haji a cikin ingancin sa ba da salamati bayan ku fita da ta zuba bayan ta hadisin ne hadisi ne da take kuma sannan shi aka ga wata illa an yi amfani da su da ka so ku ce yawa a kai sai an- yawa an haka ya inganta cewa ya nuna da shi sannan kuma daga baya ka za ka jibe shi sai aka ga cewa shi hadisin nan akwai wata illa kuma take tare da shi na'am wanda illa nan kuma dama yana ɗaya da cikin illolin da aka faɗa na da game da hadisi wanda dama mun faɗi ta a baya in za a iya duba yurfa alhafizu bit tafarruji to shi ne zai gaya maka kuma ya za ka iya gane wannan illa nan yace sai doka alhasi malami wanda yake labibi mutini wato zulma arziki kama wanda yake ma'abocin sani cikakke shi ne yake siyar san wannan kuma shi ma wannan din ba wai kawai kowane hadisi mutum zai zai bibiya ba an ce hadisi ne za ta ji kenan kawai ka dauka sai za ka yi a ko dan abu da zai dan nuna maka cewa ya kamata a bincike hadisin nan na'am yawa sannan ma ka fara bincika Na'am.
to da menene yake kasancewa wannan shi ne yake bincika shi Hmm, kamar a samu hadisin hadisul fardi na'am kuma ba a samu musaba'a kamar yadda muka faɗa ba Eh.
ko wani shahidi ba a samu wani hadisi wanda ya shahada a kan ba to kaga ai akwai dan wani abu kenan da ya dan nuna maka cewa hadisin nan ba laifi dan an bincike ka Eh.
yawa irin waɗannan abubuwan da yake za ba kawai ka je ka samu hadisi ha kawai kawai shi kenan ka fara bincike ka ce bari ka bincike a ba haka ba shi ne yake yi ba na wannan shi ne dalili na farko kenan wal khulfi haka na saboda sababin nan na sabani Ma haka na sabani.
sabani da shi mai ruwaya ya zama ya saba wa man huwa a fadlin ko man huwa albadlin ko kuma man huwa aktar adadin shine wa an suka roto hadisin nan wanda sun fi waɗannan adadi kuma waɗansu suka zo suka saba musu ko kuma wannan ya roto hadisi sai wani wanda yake mafi asalin ya zo ya roto hadisi na'am to kaga ai akwai wani nuna dashin wani asalin ne ya roto sai kuma wani ya zo ya roto hadisin kuma sabanin abin da asalin ya roto kaga ana tunanin kamar akwai tantantaka ko wani abu ko to wannan dalilin shi ma sai ya sa a ce to bari a bincike hadisin nan tunda akwai alama ta tantantaka tare da shi
na'am ma qara'in tare da kuma karina ita karina kulkushi ne duk wani abu da yake nuna maka shi zuwa ka gane abin da kake nema na'am an gane ko Hmm, to shi ne dalilin da yasa idan wannan abun da ya zama ya faru ko ta faru din nan ko kuma akwai sakani a ciki to ya zama kuma a ce a wajenka akwai wani abu da zai iya shirye da kai abu da cewa hadisin nan yalla hadisin nan ingantacce ne ko ko a hadisi na'am sai ka samu wannan kalmiya na'am ya hataji lil wahani to idan ya samu wannan kalmiya din na'am ita ce za ta tara shi sai ya zama ya shirya lil wahami na'am zuwa wahamin rawi ya zama ya zarga baya zai gane cewa to eh lalle hakika mutumin nan tunda ya saba wa manhuwa a tsalu min Wani, eh, to lalle lalle idan ya bi biye shi kuma ya ga cewa eh hakika akwai wahami shi ne ya dauke shi Na'am.
shi sa shi ne wannan abu na'am na'am bil irsali bil irsali a inda yake hadisi ne da can a musuli a irsali mursali ne kai sai shi kuma yake hadisi ne musuli na'am sai wannan wahamin ya dauke shi ya ce haram eh, to kaji wannan abin ai yanzu an gano da sai ya ce hadisi ne mawjudi kuma yanzu wannan wa'amin da aka gane dalilin wa'ami ne da ke shi sai ya kace sai ya mawjudi Na.
amma kuma hadisin mursali ne mursali.
Eh.
audul waqfi ko kuma hadisi ne wanda yake marfu idan aka ce kuma sai aka zo aka gane yanzu wa'ami ne ya sa shi wannan rawun ya sa shi ya dake shi a marfu ya ce hadisin mawjudi Kufi ne, na'am aw tadakhulin ko kuma akwai tadawuli bai da hadisi ne tsakanin wannan hadisi da wannan hadisi ya zama shi ne ruwaya ya dauko wancan hadisi ya shiga da shi a cikin wannan hadisi na'am bayan kuma hadisin ba hadisi ba na'am to shi ma duk ya iya samun wannan abubuwan
hakau ya haifi ya kawama ya zuri eh a kau da su malamai din nan wanda haka su cewa ana iya samu ne shi malami yakan shirya bayan ya bincika hadisin da cewa hadisi da musuli ne kuma a zo a gane shi da tsari na'am na'am saboda me saboda ya fahimci akwai wahani ne da ya dauki shirawi din nan ya sa shi ya zama ya rafa hadisin nan ya dauka shi bayan hadisin nan makuli ne ko kuma ya shiga da wani hadisi cikin wani hadisi na'am ya haifi ya kawama ya da zuri kiran da shi abin da yake zata din nan shi hadis din nan ko ko mutum din nan wanda yake yayi shi ne a bangaren hadisi din nan yace abin da yake zata zai zama ya karfafa wanda ba da ya sami galibin da suke eh, a galibin da kansa ne yana ganin cewa wanda ya zo hadisin nan lalle lalle akwai wani wahami tare da shi ita ya saba wa wancan manuwa a cikin yanzu eh, haka da da aji shine faɗaɗa sai ya zama ya yi hukunci idan ajiyi da raunin saboda ya samu galibin da ke cewa hakika galibin da ne ya sa shi wancan mutumin ya roto hadisi saɓa wa aiman wa asalmin sai ra kaga saboda wannan galibin da sai ya yi hukunci idan ajiyi da cewa wannan abin da wannan ya roto din nan a ce da shi ke da shi ba ma hadisi ne wanda yake da shi ba na'am ka galibin da ya amfani da shi eh kuma ba ba sai ya bincika ba kawai da ya kalle shi eh da ba shi ne ai ai da shi ne binciken ai shi da kamar yadda nake faɗa a farko nake nuna cewa su cikin mu cewa wannan abu ne wanda yake kamar kusan ilhama ne ma sar ba abu ne wanda yake da wata doka da za ta ce bari ka duba wannan ka duba wannan haka ke ganewa na'am ga wannan abun ba na'am na'am na'am aura ba aura ba hu ko kuma ya kokantar da shi mana ya sa shi ya sa shi ya samu kokantar kenan na'am fa'ara ga to idan ya zama kokantar da ta'arala sai zama ya ga hukunci a kai na'am inda wancan zanni ne na'am to tun da kaji za a gane ba zan zai ga ayatu shahada ko dama inda idan misali abin da yake na zato ne zan ji adalabiya wannan ya iya hukunci da shi shi kenan yana ganin wancan hukuncin hadisin nan da shi na'am amma idan ya zama cewa a'a hukuncin ne yake yi to wannan hukuncin ba zai ce sa shi shi hadisin nan da shi ba inda haka ne sai ya hukunci a cikin hadisin ma'ana ta hukunci ba zai ce hadisin nan sahihi bane ba kuma zai ce da shi bane na'am haka an zaɓi sai fashe yadda yake eh ya ba je masa wannan hukuncin da cewa ya ya zaki ya ya zama wannan ba amma a waje yana nan dai a matsayin saboda in tiyadi sai ya bace haka a matsayin ta hukunci Na'am.
ba da ma ka ce sai yi ne ba kuma ka ce ka yi ba bai yi ba ne yau ba sai dai an samu wani mara jihu kuma daga baya Eh.
wanda ya tabbatar da wannan dalili amma a haka ne daga wannan binciken ba zai iya tabbatar da hadisin nan cewa hadisin nan sai yi bane ko kuma da ne saboda wannan abin tun dai a kucin ku kwanta yake shi ma kana na'am fa'ara ga shi ne ba a rada na'am ba a rada ma'ana ta tawakkul ne sai kuma ya tawakkul ya daya Mm.
walwazo fi idraki ha to ya ake samun fuska wato ake samun hanya da za ta sada ka zuwa ka cikin illa din na'am shi ne yake kaga fuska hanya wadda fi idraki ha a cikin rikan wannan abu jam'u urus shi ne sai a tara ta farko Na'am.
wato ma'ana isnadin hadisi ake tarawa eh sannan bayan an tara ya sabra ahwal ruwat Na'am.
ko kuma a zo a jarraba halayen wanda suka rawaito hadisi Na'am.
bayan duk an samu isnadin sai kuma a dinga daukar su ɗaya bayan ɗaya kowanne daga ciki ana jarraba sa ko wanne ne rarrauna a ciki wanne ne kuma wanda yake shiƙato a ciki wanne ne kuma shi kowanne dai irin matsayin sa ne in aka tashi nema wanne hawa hawa ne na'am Barke na- barka da kuma jama'a shi wannan arab da jirin ne dai da hawa da ruwatin da jira'un da ya abu ɗaya ne shi isnadin dai shi za a ɗauka a duba jama'a sa Eh.
shi ma ɗaya bayan ɗaya na a gano yaya ce to da haka ne za a iya gane wannan ne in an gano sai a gano wannan isnadin hadisin nan a- akwai wani illa tare da shi don haka ne akwai wanda in aka gane illa tare da shi zai zama ya shafi mata nan akwai wanda in ka gane illa tare da shi ba lallai ya shafi mata ba Mm.
an gane ko Eh.
akwai wanda in ka ga- in ka gane illa tare da shi to lallai lazimi ne ba Mm.
wanda kaga iko zai iya yiwa ne Eh.
wanda na fara farko idan ka samu sanadi zai iya yiwa ya sauki mata Mace.
akwai wanda kuma idan ka gaje shi kuma dole ne lazimi ma ya samu mata akwai kuma wanda an gaje shi ka gaje shi kuma bai samu mata kuma kai ila yau Na'am.
to haka shi ma mata shi ma idan baka samu a masaradin ba za ka iya samu a mata shi ma mata za ka iya samu sa wanda an ka gaje shi zai iya shafar isnadi Na'am.
akwai kuma wanda an ka gaje shi ba lallai ya shafi isnadi akwai wanda an ka gaje shi lazimi ne ya shafi Ya isnadi kasu sayan.
yawwa kamar dai shi ma yadda wajen makamar haga hawa uku kenan haka ya zama hawa shida kenan Hawa shida.
za ta iya samu kowane ne Mm.
wannan shi ne yadda ake a, bin hanya a gano shi kansa a, wato hadisi cewa mu'allil ne Na'am.
ko kuma a'a ba shi da illa shi wa galiban nan ne wannan na'am ko da ne